اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجه إلى يوم الدين أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wasanmu muna muna wa dukkan musulmi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam murna da zuwan irin wannan wakaci wanda wannan dare ko da ya zamo shine na farko a wannan watan ko kuma ya zamo a'a na gobe ne ko ya dangana dai ga yadda watan yake a, alhamdulillahi muna farin ciki da Allah ya kawo mu wannan wakaci na tunawa da manzo sallallahu alaihi wasallam da motsa soyayya shi dai musulmi a koyaushe ma yana tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda zai tuna da shi kamar sa kuma yanda shau umarul wali yake faɗa ne cewa a kai musulmi matsayin da Allah ya ba annabi abin da yake wajibi a kanka ka ringa tuba ga Allah a koyaushe kama mai neman son annabi sallallahu alaihi wasallama kana mai ƙara shiga a cikin fagen son annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar a zama kana ambatansa a koyaushe domin da wannan ne za ka iya cimma abin da kake buri wato ɗaliban hubban nabi da zikirihi da waman bi adabin litulurika ma'amala wato ka tuba bayan ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine barzakh shine matsara tsakanin hakika guda biyu hakika wanda take uluwiyya wato samuwa wanda take wajiba samuwar Allah tabaraka ta'ala da hakika shari'a ita ce samuwa wadda take ja'iza samuwa ta duk wani abu samamme cewa mazala sallallahu alaihi wasallama to shine barzahi shi yasa shi yana duban bangare yana duban bangaren haƙiƙa haƙiya da kuma bangaren halƙiya to shine yake cewa a ƙarshe bayan ya yi bayanai da yawa akan matsayin adam sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ne matsayin da na annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa al'arshi sanda yake akan isra'i da shi ya zamo yana ƙasa da shi na wannan duk wata halitta ma tana ƙasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لذلك كان العرش ليلة أسري به تحته والكل كان تسبا وما فوقه إلا الإله وما فوقه إلا الإله وانا نفسه العرش تزمو قصر من صلى الله عليه وسلم كشن aka isra'i da shi sai zama kome na halitta inda halitta ya dawo ƙasa ba abu sama da manzan Allah sai Allah kadai faukakan lahu wal baraya wa rahu ce wannan ne yasa zama wato ka tsaya ka tuba ɗaliban hubban nabi alhali kama neman samun karuwa a san annabi sallallahu alaihi wasallam imani shine babban abin da ake nema daga dan adam imanin nan kuma sharadin su san annabi ba da za imanin ya inganta ba tare da san annabi ba inda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ba wai kawai ana neman ka so annabi ba yanda zaka so kaza zaka so kaza a'a sai ka so shi fiye da duk abin da kake so sai ka so shi ba fiye da yadda abinda duk kake so shi yasa ka tuba ka koma ga Allah kana mai neman san annabi sallallahu alaihi wasallam da zikirihi da wa ta fuskar ambatansa koyaushe alhamdulillah muna ba ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba arabi'i kadai ba a koyaushe ma muna ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka watan rabi'i kamar wani wakaci ne na alhassan girbin abubuwa da yawa a fagen san annabi sallallahu alaihi wasallam a matan na manzan Allah bi adali tare ko da kula da wasu na dubba a zarar ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka so annabi sallallahu alaihi wasallam baka kula da ladubban ba ba soyayya ce ta hakika ba da ladabi an mata manzala sallallahu alaihi wasallam da ladabi shi yasa wannan abu ne da yake wajibi a kanmu mu sa a gaban idanunmu mu sa a gaban zukatanmu cewa ba wai fa ana neman kawai a ambaci annabi ba ko yawan ambatar nasa a'a ana neman ambatar nasa ya zamo da cikakken ladabi a koyaushe kuwa a sau da yawa a irin wannan wakaci sai ka samu musamman matasa ya zamo wani wakacin abin da ke gabansu ya aka tsara maulidi suwaye suka je ya aka yi shimfidu ya aka yi kaza ya aka yi kaza wanda duk wannan ba shi ne muhimmi ba babban muhimmi daga maulidi daga halarta guraren maulidi yaya zuciyarka ta ƙara rataya da annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zuciyarka ta ƙara hango annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamurin wannan shine babban abin nema duk irin yadda za a zauna a tsara maulidi in ba a cimma wannan ba ba ai kome ba amma yau dan an ce ai maulidin ma ba a tsara shi ba ko waɗanda ake sa rai manya ma ba su ba da sauransu amma ya zamo a wannan haɗuwar an cimma wannan an samu babban riba ai an sami babban riba ai ba yawan rumfuna ba ne kasuwa ai yawan wanda suka je kasuwar a nan yawan irin yadda zuciyarka ta buɗe har ta gano ko ta karɓi hasken annabi sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam shine haske na dukkan halittu shine haske na gaba daya shi yasa yadda zuciyarka ta shirya har ta karɓi wannan hasken to shine babban muhimmi shi ne muhimmin abu a irin wannan haduwa Allah subhanahu wa ta'ala yi mana gabla katar a cikin wannan haduwar yadda aka sani galibi a akan fara ga karanta abin da ya sauwaka daga tasirin ta hali a ku alhamdulillahi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم هذا ما كان يقرأه شيخنا wannan shine abin da shehu mu yake karantawa wasilatuna ila Allah wasilan mu zuwa ga Allah alqurbur rabbani mudibi na Allah wal fawsus samdani taimako wanda yake za a kai duk wata bukata a gare shi dan ko ya zama kofa ce ta Allah sahibul faida tijani wanda a hannunsa faira ta dariƙa tijaniya ta bayyana a shau ibrahim ibn hajji abdullahi kaulahi a tijani shine shauran dan alhaji abdullahi mutumin kaulaha wanda yake kan tsarin tijaniya inda tilalin rabi'in nabawi yayin kamawa watan rabi'i na annabi sallallahu alaihi wasallam tila yayi a dararen rabi'i ba'da wazifati bayan an gama wazifa wadda mu shan ibrahim sai ya yi wa'annan kasidin kafin a yi sallar isha kama ka da fa'al misal zalika sayyidu na baddu al'alawi kamar yadda shugaban baddu al'alawi yake haka radiyallahu anhu ani wannan su anan mu gane tafiya tafiya mu fata ilimi ce ba ta wani abu shi yasa maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala kasidan da ya fara kawowa kasida ce ta ammin annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abbas wanda kuma kasidan nan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta manzon Allah kuma ya karbe ta har yake masa addu'a cewa la yafurillahu faka kada Allah ya sa bakinka ya rasa haƙura kada Allah ya sa bakinka ya rasa haƙura ashe yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake yana da tushe idan aka duba sharhohin ashba ko littattafan da aka yi na tarihin hadisan ashba kamar manahil safa wanda jalaluddin suyuti ya akan fidda tarihin hadisan ashba zai ga ya kawo wannan kasida da maulana mushur ibrahim ya fara ambato da isnadinta kuma in aka duba za a ga malaman hadisi sun tabbatar da cewa isnadin nan tabbatacce ne in an bi tsarin ilimin hadisi shi yasa ba wai an kawo abu ne wanda wasu suke gaggawa su ce jira an kawo wani abu bara gurbi ba da bara gurbi muka dogara ba da kwai ne wanda ya isa ya kyankashe duk wani da eh kwai ne wanda ya isa ya kyankashe duk wani dan tsako ba bara gurbi bane ba bara gurbi bane eh wanda kuma yace duk zai inkari akan yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya koma ya inkari ga sayyidina Abbas amin annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa jinjina an je wajen abbas ba maganar zakka abbas radiyallahu ta'ala nu yanda aka sani daga sirarsa mutum ne mai son kuɗi ƙwarai eh mai kuɗi ne mai son kuɗi kuma don akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin ta to an samu an kawo dukiya ka zo za a baka da aka kawo dukiyar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na zo a bani to ki zauna ka ɗiba ya zauna ya buɗe mayafinsa ya cika ya cika ya cika ya je zai ɗauka ya kasa dagawa ya rasu da a taimaka mu ya zaji zan taimaka ma ba ka ɗebi dai yadda kake so ka ɗauka ka tafi ni ba zan taimaka ma an ɗora ma ba ya ɗan rage yayi yayi ya kasa ya ɗora a kansa ya kasa ya ɗan ƙara ragewa ɗan kaɗan da kyar a ƙarshe ya samu ya kai kafaɗa ya tafi da ita yana rigiza rigiza kamar zai faɗi kuma Allah yana kallon sa yana dariya yana murmushi to sai da na abbas kenan an je wajen sa hadisi tabbatacce idan na magana zakka kai ko su kurin abin nan akan aka je aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zakkan da ka tura a karba ka faɗa da wani da wani duk wanda kace aje a karba sun ba amma ban da wani ban da wani ban da a ciki aka faɗa sai da na abbas da aka faɗa sai da na abbas saboda matsayin soja manzo Allah ya ce ku kyale shi duk abin da ya hau kansa ku zo ni zan ba matsayin abbas ke na wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana cikin masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan a nuna matsayin yaban manzon Allah aka fara kawo kasidar wanda ita wannan kasidar a wani bahari aka yi ta min qabliha ibtatil zilali wa fi mustawda'in haythu yusaful waraq من قبلها مستفعل افتفز فائلات افتفز فائلات لا وفي مفتئل مفتئل هو انا بعد ان يجي زي هكا مستفعل فائلات مستفعل بحر بحر منصريه بحر منصريه انا تا كراتو a ruri ko an yi abin da ya shafi bihafat a nan mustafilun baitin da na farko tafilarsa mustafilun fa'ilatu mustafilun mustaudai mustafilun haisu husa fa'ilatu fulwaraku mufta'ilun mufta'ilun shi yasa kabila ta farko min kabali ha ta kubuta irtafin zai fa'ilatu ita ma ta kubuta layuwa fi mubta'ilun ita ta gamu da ne a maimakon mustaf'ilun ta koma mubta'ilun ta gamu da ɗayi ko an shafi na hudu sake ne mustaf'ilun ita ma ta kubuta haisu husa fa'ilatu ita ba ta kubuta fulwara ko ita futa ilun ita ba dai ta karbo da ɗayi ko an shafe na hudu sake ne shi yasa a koyaushe irin wannan zaman ana bukata yadda aka ce babban abu a ƙara soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daman an san addinin Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ne na ilimi ne duk abu na rayuwa ba wanda Allah yake da manzo ya nemi ƙari sai ilimi wa kun rabbi zidni ilma yasa koyaushe a duk abin da ake tafiyar da da ake ya zamo fa da ilimi da neman ƙarin ilimi yasa ina ma a ce kamar irin wannan duk wanda aka karanta masu mai da hankali ko masu yi akan koyan arurin su ko masu rika aunawa don su ga kamar abin da ya shafi zahafi da an gama mun gama mai bayani akan zahafi a wannan zaman da ake yi na irin rana ita jiya ko ran talata to a ga irin zafan ma da suka afo shi ilimi ko yaushe ba abin da yake bukata illa naci illa naci irin yadda masu dukiya suke nacin dukiyarsu ko yaushe ka gada ta aikawa da sako a ga nawa ne balas a banki ana dubawa wanda take hannun nawa ce da sauransu da sauransu to kai mai ilimi duk nacin da mai dukiya zai akan dukiyarsa ka fi shi naci don ko gaskiyar lamari abin da yake hannunka ya fi abin da ke hannunsa abin da yake hannunka ya fi abin da yake hannunsa eh wayo ne da hankali ya sa yake kula da abin da yake hannunsa amma kai abin da yake hannunka ma har ya fi nasa shi ya sa a fi kula da haka to alhamdulillahi ina ganin lokacin isha ya yi an san dai daman zaman da muke da lokacin isha ya yi ana tashi ai sallah sannan kuma a ci gaba kamar rabin awa ko zuwa minti arba'in bayan an yi sallar isha don allah da dai hawan nan tsarin za a bi yanzu za mu tsaje a nan sai an yi sallar isha kuma in allah da a ɗauko ita hamdiya da ake yi wanda ana bin sharhin sai dina zifi ne wato to wannan za mu ci gaba da ɗin kuma bayan an sallar isha da la'alla sauran abin da ake dubawa bayan ishirar da ba a shiraful amjad Allah ya mada jagora Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu da irin wannan zaman Allah ya taka wa wanda suka tura mu akan wannan musamman Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da baki ɗayan magabatan mu Allah ya taka musu da alheri alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina محمد وآله وصحبه